ba da hanyar ziyara ka ga gari sai a shiga gari wani mutum muna tare da shi kwanan nan sai ya ce mini shi wai yana son ya je ya ga Be'ir Usman in ce ba matsala Be'ir Usman mai sauki ne ni ja shi mun ka ta Be'ir Usman sai ga Be'ir Usman mun ka je Be'ir Roma Be'ir Roma Be'ir Usman ka san Be'ir Usman tana nan kusan masjid Qiblatayni ba ta da nisa ba ta da nisa daga masjid Qiblatayni je mu je masjid mu je mu je mu je Be'ir Roma wani lokaci ma in ni ga Alhaji mai kwari ne a kafa nake jan shi mutaya eh mutai har mu gangaro har jami'a hakan nan ka zo gani ba laifi in ka je garin madina duk waɗanga wuraren masallaci akwai wani masallaci da ake ce ma masjidul juma'a shi masjidul juma'a in ka hito daga masallacin annabi gabanin ka je masjidul quba akwai shi nan ne farkon juma'a a cikin musulunci farkon juma'a a cikin musulunci nan ne annabi ya taso daga quba inda juma'a ta cin mishi nan wannan wurin na an kai kuma jami'in juma'a har yau ana ce mai masjidul juma'a kaga akwai masallatai a Madina masu yawa masjid Amr bin Auf masjid Itban bin Malik Itban bin Malik da cije wannan da muka karanta hadisin sa madalla wanda ya makance yace manzo Allah kai ka zo gidana kai min sallah domin in riƙe wurin nan masallaci har yau akwai wannan masallaci masjid Itban bin Malik akwai sab'a masajid akwai masjid al-Fata kai akwai littafi ma musamman wanda al-masajid al-athariyya fi madinatin nabawiyya duka masallatai ne da hotunansu da sauransu duk kuma yanzu ga saudiya ta girmama su ta mutunta su ta yi musu gini mai kyau duka har waɗanda babu ma irin can wurin uhudu an yi masjid masajid masjid sayyidu shuhada ai hamza masjid sai sun kasa musu sai masjid sayyidu shuhada da ba shi amma yanzu wajen shekara biyar hakan nan ko bakwai ko shida an ka yi shi duk wurare wurare kai ma masjid kibla ta yi ma yanzu yanda yake da ma yanzu an girmama wurin an yi ƙasa da sama an gyara wuraren da kyau to waɗannan masallaci su ne za ka iske mutum sai ka ga ya bar sallah masallacin manzo Allah yana koma yana tambaya ina ta wani tambaya kai kai ina gonar Salmanul Farisi wani ya ce min gonar Salmanul Farisi ne ce gaskiya ban san gonar nan tashi ina gonar salmanul faris in ce wallahi ni ma ban san gonar da salmanul faris kamar wani mutum ne mun hito daga mun hito daga arfa mun hito daga arfa za mu zo muzdalifa sai ya ce ina ne gonar annabi adam wallahi gonar na ta annabi adam ni ban san ta ba shi ni dai gaskiya ban san masa gonar na ta annabi adam to kaga irin waɗannan mutane suna jiran suna jiran wanda zai zo yana gaggaya musu irin wani abu kamar mutum ne ya shiga baki'a in ya shiga baki'a yana ta kokarin ina kabarin wani ina kabarin wani baki'a wa zai ce ma ga kabarin wani ga kabarin wani eh eh gallo annabi ado haka yace min ni ma kamar inda kace nan yace ba gona ina gando annabi ado wallahi haka yace min ina gando annabi na ce gandon nan na annabi adamu wallahi ban san shi ba ban gano gandon nan nashi ba قال إمام المسلم رحمه الله باب وجوب الطهارة للصلاة وجب تنسركي ومن صلى قال حدثنا سعيد بن منصور وقتيبة بن سعيد وأبو كامل الجحدري واللفظ لسعيد قالوا سنكت حدثنا أبو أوانا عن سماك بن حرب مصعب بن سعد قال يتي دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر عبد الله بن عمر يا شغور ابن عامر يعوده wanda zai gaida shi in ka ji duk an ce iyada to babu lafiya duk ka ji an ce wani ya uduhu to wa huwa marid in an ce ya zuruhu to ziyara kenan fa qala yace ala tad'u Allah li sai ibn amir ya ce ma abdullahi bin umar ba za ka roƙon min Allah ba ibn umar ƙala ya ce inni sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya qul naji manzo Allah yana cewa la tuqbalu salatun bighairi tuhuri sallah ba a karbanta ba tsarki wala sadaqatun min gululi Allah bai karba sadakar da an kai da zalunci duk mutumin da ya swato dukiya ya sadaka ba a karba gululi kenan wa man ya galul ya ci bima asalin kalimatar gulul shine sata a lokacin yaki an yo yaƙi ba a raba ba ka sata to amma kuma tashmal kull kull ma akhfaytahu min amwalin nas zulman duk abin da ka boye na dukiyar mutane da zalunci ya zan ghal da asalin ghalla shine al al ikhfa boyewa kenan in gane ku wa kunta ala al basra ibnu umar kaji masu faɗin gaskiya sai ya ce masa ka zamo a kan busura wato ka zamo shugaba gwamna a garin busura ka san ku akwai matsala duk wanda koyan shugabanci ya ɗan ci guduri kadiba gaya mai wakunta ala basura wannan wakunta ala basura bi ma'ana wakunta waliyan alal basura wa kada eh a ba zai mai addu'a ba ba zai kenan yanzu ga abin da ko yana addu'a sai ya gwada mai abin da yayi domin kai ka zama akan busra ka zama gwamna akan busra ko gwamna ko ka san sai ya zalunci ya ci na wanga ya zauna ya zauna na wanga kenan me ya kamata ka yi ka yi kokari ka ka roki Allah kenan قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حاء يا تحويل السند حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا حسين بن علي عن زادة قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن إسرائيل كلهم عن زائد وتحدثنا وكيع قال أبو زائد عن علي عن زائدة قال أبو بكر وحدثنا وكيع عن إسرائيل كلهم عن سماك بن حرب بهذا الإسناد أن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله مثال حديث ديقباتا قال حدثنا محمود بن رافع حدثنا عبد الله بن حمام حدثنا معمر بن راشد أنا همام بن منبه أخي وهب بن منبه كاغا همام بن منبه دا وهب بن منبه إن أنجوناني قال يتي هذا ما حدثنا أبو هريرة wannan shine abin da Abu Huraira ya ba mu labari an Muhammad Rasulullah daga annabi Muhammad manzo sallallahu alaihi wasallama fa zakara ahadithan minha sai ambaci hadisai yace wa qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace la tuqbalu salata ahadikum ba karbat sallar ɗayan ku idan ahadasa hatta yatawadda babun sifatul wudu'i wa kamali sifa alwala da kuma cikatta وحدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن عمرو بن سرج بن سرح وحرملة بن يحيى التجيبي قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أخبره أن حمران مولى أثمان أخبره مولانا همرا واتو بررن جدا بررن باوا نا أثمان يا باش لاباري أن أثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء وما أثمان يا كرا أكاو ميقري الولا كاسا أكوي وضوء دا وضوء وضوء مصدر وضوء كما سنن قريان وتوضأ sai ya alwala faga salaka fai to wannan babin wannan hadisi na Umran Maula Uthman shine babi alwala babu wanda zai ka maka sifan sallam alwallan manzo Allah bai ka maka hadisin Maula domin shine cikakken hadisi na sifan alwallan manzo sallallahu alaihi wasallam faga salaka fai talata marrat manzo Allah ya wanke tafinsa so uku thumma marmala ya kurkura wastanthara ya fiyace thumma gasala wajahu talata marrat ya wanke fuska so uku ثم غسل يده اليمنى يوانك هنونس نداما إلى المرفق زواج مرافق ثلاث مرات سوء ثم غسل يده اليسرى يوانك هنونس نهج مثل ذلك ثم مسح برأسه سيشا فكنسا ثم غسل رجلي رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات إتما سوء ثم غسل اليسرى مثل ذلك إتما سوء ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوئي هذا kaga karantarwa yayi ce naga manzo Allah ya alwala irin waggatawa gare shi ni koyo thumma qala rasulullah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce man tawadda'a duk wanda ya alwala na hawa wudu'i hadha thumma qama faraka raka'atayn yayi raka'a biyu la yuhaddithu fihi ma nafsuhu bai zancen rayuwa ba zancen zuci wafira lahu ma taqaddama min dhanbi an gafarta mai abin da ya gabatar na zunubi yana yiwa ba yi wa me yasa bai yi wa kenan ma har yau dai ba za mu samu gahura ba ha ha madalla la shakka bayan da za a yi ka kabarta sallah ba kai zancen zuci ba amma kar ya kai ka inda baka san ko raka'a nawa kai ma'ana la yuhaddithu bihi nafsu la yastarsil fi bai sakin zuciyar shi akan wannan inda wani in ya kabarta sallah har a kare bai san abin da ya yi ba a wannan yayi nisa la yastarsil la yastarsil kenan ba zai saki in an ka ɗauko magana zancen zuciya bai yiwa a kabarta sallah dama ina an ma kana ganin wani abu ya bace maka kabarta sallah yanzu kana tuna ka ce ai wuri kaza ne sai dan zai kawo maka wahayi wuri kaza ka aje abin ne ka gane ko to nan la yuhaddith bihi nafsahu bai saki bai yi zancen rayuwa ba wanda ya saki wato kansa ya saki wato rayuwar shi gaba daya akan wannan abu domin abu ne abu ne wanda yake kamar shubha mustahil abu ne kusan abun da bai yiwa a ce ba a yi zancen rayuwa ba a yi zancen zuci ba to amma kar a zamo zancen zuci har a gama sallah ba a san ko raha na wankai ba dan wani in ya fara sallah la sai ma yana bin liman tun tashin farko har karshe bai san ya an yi marar kanuwa bai sani ba in liman ya abin nan bai sani ba in ma za ka tambaye shi kace yanzu raka'a nawa gare mu bai sani ba wace sura an ka karanta bai sani yanzu agalabi za ka samu mutane a yau mun yi sallar subahin misali in yanzu ga sallar subahin din mutawai tana yiwa ka tambayi mutane yau limamin ungoku me ya karanta bai sani ba Oh, hudu ba ma to hudu ba ma an tambayi a gani a ina garin la'allar limamin shi ma dai abin nan ne a ladanin tana yi wa shi ma an ma ƙare sallar la haula wala quwwata illa billah to yanzu gama yanzu aka cikin mu ma yanzu misali a kaddari yanzu wani a ce sallar su bayan mai limamin ya karanta in ba shi an limamin ba ba tana yiwa bai sani akwai wanda bai iya tunano su bayan wai da mai an ka sallaci sallar su bayan malam sallar yau da mai an kai sallar su bayan Allah ta halar insan da kuma wasa ma za ta
a ka akasa kenan kan wani kai irin namu ne wanda ya ba mu sallah yau halata alal insani shi kuma da da wace sarkin kwana rai in ji shi yau halata alal insani da wace an kai eh eh a ba tare da kai ba malai ismaila da wace halata alal insani da wace da abasa madalla ka gani yayi da idai haka madalla shi sarkin kwana ba nan yakon ba yakon wani wuri قال ابن شهاب وكان علماؤنا يقولون yace malamanmu suna cewa hadhal wudu'u asbaghu wannan alwala ita ce mafi cika ma yatawaddau bihi ahadun lis-salah wannan alwala ta hadithun Umran Maula Uthman ita ce asbagh mafi cika alwala duk alwalar da za a yi babu alwalar da ta kai cikin hadisin wato Umran Maula Uthman wa dazni Zuhair bin Harbin حدثنا يعقوب بن إبراهيم حدثني أبي عن ابن شهاب أن عطاء بن يزيد الليثي أن حمران مولى عثمان لقى حمران بررين جيران عثمان أنه رأى عثمان دعا بوضوء يتياغ عثمان يا كرايا أكاو قرية فأفرغ على كفيه سيزبا أكن تافين ثلاثة مرار كاغا دكان تافين كوانكي سسو أكو فغسلهما يوانكي سو باوي كوانكي ونن كوانكي ونن بأ ثم أدخل يمينه سيشقد دامن في الإناء cikin ƙwarya alwala fa madmala wastanthara ya kurkura ya ya fyaci thumma ghasala wajhahu thalatha marrat sai ya wanke fuskar shi so uku wa yadayhi da hannuwansa ila almirfaqain zuwa wato gwiwar hannu thalatha marrat thumma masaha bi ra'sihi thumma ghasala rijlaihi thalatha marrat thumma qala قال رسول الله من زال الله صلى الله عليه وسلم يتي من توضع نحو وضوئي هذا دون دي الولا إرم ونا الولتا وثم صلى ركعتين هي صلى ركع بيو لا يحدث فيه ما نفسه بيزن تنزوتي با بيسكي زوتي يشي با har bai sa abin da ya karanta ba gufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta mai abin da ya gabatar na zunubi kaga wannan in ka duba al- wato al'umma wannan ta annabi alaihi salatu wassalam abubuwa da dama waɗanda an ka jero muna na falala domin takafiran li dhunubina waɗannan abubuwan da kuke gani abu kaɗan a samu lada abu kaɗan salatu raka'ataini khairun min ad-dunya wa ma fiha salatu al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha babu wata babu ba- rak- raka'atul fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha babu wata al'umma fa wanda ta samu wannan garabasa irin al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam الوضوء إلى وضوء والصلاة إلى الصلاة كفرات لما بينهن إذا جنبت الكبائر وإن بقى الأمة النبي محمد da take ‘yar gata ba ta samu wannan wato haƙiƙa wannan al'umma ta annabi alaihi salatu wassalam kasancewa ɗaukakar manzo Allah ta samu ɗaukaka al'umma kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas kaga dalilin wannan kudi ba ga duk wasu abubuwa inna ummati tud'auna yawmal qiyamati ghurran muhajjilin kaga ummati babu wata al'umma tun daga annabi adam in ba al'ummar manzo ba wadda za ta zo gurran muhajjilin min atharil wudu ana gane al'ummar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama daga alamar wurin alwala daga alamar wurin alwala kaga sai wannan al'umma mai albarka sai wannan al'umma amma duk da hakan nan duk da wannan abubuwan da mun ka zamo 'yan gata wurin Allah amma kuma duk da hakan nan sai kaga al'amurra sun sun rinjaye mu lalle gata dai kai wurin Allah al'ummar annabi ta same shi to amma da an ka samu gata kuma yayi an wannan damar da an ka samu an yi amfani da dama ko ba a yi amfani da ita ba babun fadlul wudu'i was salatu aqibi falalar alwala da kuma sallah ƙarshen alwala din duk alwalar da kai ka biyo ta da sallah قال حدثنا قتيبة بن سعيد وعثمان بن محمد بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي واللفظ لقتيبة قال إسحاق أنبأنا وقال الآخران سكونا تنقو دابي سنك حدثنا بمن كسن دقة محدثين دا أنبأنا دا أخبرنا دا حدثنا سنا بمبن تاسو حدثنا جرير عن هشام بن أروى عن أبيه عن حمران مولى عثمان قال سمعت عثمان بن عفان وهو بفناء المسجد نجي شي انا فرفاجيا مسلاتي فجاءه المؤذن عند العصر sai mai kiran sallah ya zo mai lokacin la'asar fada abi wudu'in yace a kira a kawo alwaqariya alwalla fa tawadda sai alwalla thumma qala yace wallahi la uhaddithannakum hadithan zan ba ku labarin wani hadisi laula ayatun fi kitabillahi ba dan wata aya cikin alqur'ani ba ما حدثتكم دابن باكو wannan labari inni sami'tu rasulullah naji manzo sallallahu alaihi wasallam yaqulu yana cewa la yatawadda'u rajulun muslimun mutum musulmi bai yi alwala ba fa yuhsinul wudu ya kyautata alwala fa yusalli salatan ya sallaci sallah illa ghafara Allah lahu ma bainahu wa bainas salati allati taliha sai Allah ya wato fa yusalli salatan illa ghafara Allah lahu wato sai Allah ya gafarta mai ma bainahu wa bainas salati allati taliha tsakanin shi da sallah wadda take biyo ma wannan sallah da yi idan ka yi alwala ka sallaci sallah to Allah ya zai gafarta maka tsakanin wannan sallah da sallah mai zuwa kaga falalan mi falalar alwala kenan na naka nuska mi tace illa ghafara Allah lahu nan kaku illa ghufira mabni lil majhul nan kuma lil ma'lum shine al ghafir huwa Allah nafsu shay illa ghafara Allah lahu ko illa gufira lahu ma bainahu wa bain as-salah al hadathna abu kurayb hadathna abu usama ha yayi tahwilin sanad kenan wa hadathna zuhair bin harb wa abu kurayb qala sun kace hadathna waqi ha yayi tahwilin sanad hadathna bin abi umar hadathna sufyan jami'an an hisham bi hadha al isnad wa fi hadith abi usama a wajen hadisin abi usama ya fayuhsinu wudu'ahu ya kyautata alwalar su mai salli maktuba ya salla wadda take ta wajibi wato salla wadda take ta farilla kenan tsakanin farilla da farilla قال حدثنا زهير بن حرب حدثنا يعقوب بن ابراهيم حدثنا ابي عن صالح قال ابن شهاب ولكن عروة يحدث عن عمران عروة يا كسنتي yana bada labari daga Humran Maula Uthman annahu qala yace lamma tawadda Uthman lokacin da Uthman ya alwala qala sai yace wallahi la uhaddithannakum hadithan zan ba ku labarin wani hadisi law wallahi laula ayatun fi kitabillah ba dan wata aya cikin littafin Allah ba ma haddathtukumuhu da ban ba ku labarin sa ba inni sami'tu rasulullah naji manzo sallallahu alaihi wasallam ya kula yana ta la yatawadda'u rajulun fa yuhsinu wudu'ahu domin aya zai ba zai ba su lakani inda masu magani ga zan ba ku lakani da haka ku kawo kyauta to shi ma wannan kusan ya ga fa'ida ce zai ba su ya so yayi rowa da fa'ida yace amma akwai abin da zai hana ni rowa aya cikin littafin Allah yake cewa wa yuhsinu wudu'ahu thumma yusalli salata ya sallaci sallah illa ghufira lahu ma bainahu wa bain salati allati taliya kaga ga irin naka can illa ghufira lahu sai an gafarta mai tsakanin shi da sallah mai zuwa qala urwatu al-aya wace aya ce innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitabi ulaika yal'anuhumullahu wa yal'anuhumul la'inun إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم كاغو نايا إتغا هنا شيروا إلى قوله اللائنون إلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللائنون قال حدثنا عبد بن حميد وحجاج بن الشاعر كلاهما أنا أبي الوليد قال عبد حدثني أبو الوليد حدثنا إسحاق بن سعيد بن عمرو بن سعيد بن العاص حدثني أبي أنا أبيه wannan kaga ruwayar da zuwa ga mahaifinsa kala yace kuntu inda Uthman fada abi tahurin kaga ya kira da ƙwarya da ƙwaryar tsarki fa kala yace sami'tu rasulullah sallallahu alaihi wasallam naji manzo Allah ya kula yana cewa min muslimin ma min mu'min muslimin babu wani mutum musulmi tahduruhu salatun maktuba wanda sallah ta wajibi za ta halarto shi ويحسن وضوءها يكوتة الولدة وخشوعها دسورا الله وركوعها دركوع انت إلا كانت كفارة فاتسا تازمو كنكر الليفين لما قبلها قابنك قبان انت من الذنوب نليفي ما لم تؤتى كبيرة ما تقبع زوه ببال ليفي با أنا الليفي وذلك الدهر هو دهر كله نزامن باكي لا أما لشرط بأزوما واتو من يمن يليف فكابا ba zo ma kaba'ira ba domin kaba'ira ita waɗannan ayyuka ba su kankare wannan kaba'ira ba su kankare wato waɗannan abubuwan da suke na wato kaba'ira قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأحمد بن عبدة الطبي قال حدثنا عبد العزيز وهو الدراوردي عن زيد بن أسلم عن حمران مولى عثمان بن عفان قال أتيت عثمان بن عفان بوضوء أزو عثمان دقرية الولاء فتوضأ ثم قال يتي إن ناسا وسمتاني يتحدثون عن رسول الله أحاديث سنا بعد لاباري كمن الله لا أدري ما هي بل سنوني إلي حديثين سكيبا إلا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي سيديني ناقا من الله يتوضأ مثل وضوئي هذا ينعين الولاء إلي الولاء تاون ثم قال يتي من توضأ هكذا duk wanda ya alwala hakan ga yanda ni gufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa kana salatuhu wa mashyuhu ila almasjidi nafila sallashi da kuma zuwan shi masallaci ƙarin lada ne ƙarin lada ne an riga an gafarta mu ƙarin lada ne kenan وفي رواية من عبدة أتيت أثمان فتوضأ قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب واللفظ لقتيبة وأبي بكر قالوا سنك حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي النضر عن أبي أنس أن أثمان توضأ بالمقائد واتو أثمان يا الولا أول وليد أكيتي ما مقاعد مقاعد سناني نواوري فقال يتي ألا أريكم وضوء رسول الله وان يزونا أو أن نولي سيسلا سيتي بازن باكو لا باري با wato da alwallar manzo sallallahu alaihi wasallam thumma tawadda'a talatan talatan sai ya alwalla so uku uku ya alwalla so uku uku domin wazada qutaybatu fi riwayatin qala sufyan qala abu nadar an abi anas qala wa indahu rijalun min ashabi rasulillah aurin sa akwai wato sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam kaga wannan shi ga nuna maka ya halitta ga malami ya karantar da mutane addini don karantarwa ba tare da ko sallah ce ko alwala ce ka ɗauko buta ka yi ko kuma sallah ce ka kabbarta ka yi ruku'i duka babu illa akan wannan wato babe ne na wato ta'alimi wanda babu bi na karantar babu wani matsala domin man- sahabban manzo Allah duk suna nan sai ce ba zan nuna muku wato ya zauna a mazauni yace ba zan zauna in karanta muku ba yanzu manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi alwala sai yayi musu alwala a aikace kaga wannan ah, sifa ne badalin a ce mutum ya aika yayi alwala a baki ya ce ka yi kaza ka yi kaza kaman yara kaga wannan ya sulhu lil auladi sigar aidan ƙananan yara a makaranta ne ya kamata a yi sai a ɗauko buta a ɗau- a sa ruwa ana iya fidda su ma wajen kalas sai a ce a ce ku zo mu yi muku alwalar manzo sallallahu alaihi wasallam a nuna musu a aikace domin wanda an ka nuna ma a aikace kaga yana wahala a ce ya mance sabanin wanda za a nuna mai a baki kawai kai kaza kai kaza kaga da yaro da wanda ya manyanta duk karantarwa ta sallah ko ta alwala abinda zai musu amfani ka karantar a aikace don haka za su rikewa da kyau قال حدثنا أبو كريب محمد بن علاء وإسحاق بن إبراهيم جميعا عن وكيع قال أبو كريب حدثنا وكيع عن مسعر عن جامع بن شداد أبي صخرة قال سمعت عمران بن أبان قال كنت أضع لعثمان طهوره maula Uthman ya ce na kasance ina azama Uthman abin alwallarsa amma ata alaihi yawmun wani yini bai zo a kai ba illa wa huwa yufidu alaihi nutfa face sai yana zuba wato digo wa qala Uthman haddathana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya bamu labari indan sirafina min salatina hadhihi lokacin da mun ka juya daga sallar mu wannan qala mis'ar أراها الأصر مسأر يتي إنا قن الوقت إن منك جوية رقسل الأصر فقال يتي ما أدري بنسني با ما أحدثكم بشيء أو أسكت ما أدري أحدثكم بشيء أو أسكت شين بنسني بإن باكو لابار وانا أبكو إن يشرونا قلنا سيمنك يا رسول الله إن كان خيرا فحدثنا إن الخيرين أبام لاباري وإن كان غير ذلك فالله ورسوله أعلم إن كو ساباني هكني kaga ba su ce karka ba mu labari ba ba su ce kuma ba mu labari ba sun ce Allah shi ya sani domin in alkhairi ne manzo Allah zai ba su labari in ma bai dace da su manzo Allah ya san bai dace da su ba amma kaga kadiba adabus sahaba ba su ce wa in kana ghaira zalika ba fala tuhaddithna domin manzo Allah ba a mayar da shi ko da sharri ne sai ya karantar da al'umma don kar su fada shi hadisin Huzaifa yana nan yace mutane suna nema alkhairi ni kuma kullum ina tambaya abin da a sharri domin makafata an yudrikani qala yace ma min muslimin ba wani musulmi ya tatahharu fa yatimma tsuhura yayi tsarki ya cika tsarkinsa wato bayan wannan eh, eh, alladhi kataba Allahu alaihi abinda Allah ya wajabta ya aikata fa yusalli hadhihi salawatul khams ya sallaci salloli guda biyar illa kanat kafaratin lima bainahunna ba dai sai ya zamo kankar laifi akan abinda yake tsakankanin su kaga can ka- kaga Humran Maula Uthman rahi- radiyallahu anhu yake magana fa ma ata alaihi yawmin illa huwa yufidu alaihi nutfa wannan shi ga nuna maka mai qillatul ma'i ala alwudu al'alwana nutfa alma'ul qalil ruwa kadan ne waɗanda zai yi amfani da su kaga Humran ya aje mu Uthman ƙwarya alwala Uthman ba lokaci guda yake zuwa duk ya bungule ta ya alwala ba inda dun yayi alwala kuma lokacin sallah ya sai gangaro ƙwarya alwala shi ya alwala shi kenan kaga wannan shi ga nuna maka qillatul ma domin rasul sallallahu alaihi wasallam tawadda bi muddin mudu guda mudu guda annabi ya alwala da shi kuma waqtasala bi arba'ati amdad manzo Allah yayi wanka da sa'i guda mudu hudu kaga wannan shi gane shi yake- shi yasa mai risala yake ce ma wasarfu fihi guluwun wa bid'atun wasarfu fihi guluwun wa bid'a ko da kana akan rafi mai gudana inna fil wudu ila sarf a cikin alwala akwai akwai banna قال حدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حاء وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال جميعا سنكة حدثنا شعبة عن جامع بن شداد قال سمعت عمران بن عبان يحدث أبا بردة في هذا المسجد أنا باش لا بارد كون مسلاتي بمعنى مسجد الحرام وفي إمارة بشر أو كما لوكتي ملك بشر أن عثمان بن عفان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من زال عليه الصلاة والسلام يتي من أتم الوضوء kama amarahu Allah ta'ala duk wanda ya cika alwala kamar yadda Allah ya umurce shi fa salawatul maktubatu salloli dai na wajibi kafaratun lima bainahunna kankare laifi ne tsakankanin su hadha hadith ibn mu'adh wa laysa fi hadith gundar fi imarati bishr a wancan hadisin gundar babu magana imarati bishr ولا ذكر المكتوبات كما بأن بتصلى تواجبي صلى دي مطلقا قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي حدثنا بن وهب قال وأخبرني مخممة بن بكير أنا أبيه أنا حمران مولى عثمان قال توضع عثمان بن عفان ذاك جاء حديث حمران يا كرر في صحيح مسلم domin kamar yadda mun kace hadithun Umran shine wato umda cikin alwala tawadda Uthman bin Affan yawman wudu'an hasanan yayi alwala mai kyau kuma qala ra'aytu rasulullah naga manzon sallallahu alaihi wasallama tawadda fa ahsana alwudu yayi alwala ya kyautata alwala kuma qala yace man tawadda hakaza duk wanda yayi alwala kamar haka summa kharaja ila almasjid la yanhazuhu illa salah wato yayi alwala ya fita masallaci ba abin da ya zaburar da shi yanhazuhu ko kace yanhaduhu ba abin da ya zaburar da shi illa salatu sai sallah gufira lahu ma khala min dhanbihi an gafarta mai abin da ya gabata na zunubansa ma khala ma taqaddama kenan wa hadathani abu tahir wa yunus bin abd al-a'la qala anbana abdullah bin wahab ana amr bin al-harith أن الحك أن الحكيم بن عبد الله القرشي حدثه أن نافع بن جبير وعبد الله بن أبي سلمة حدثاه سنباش الأباني أن معاذ بن عبد الرحمن حدثهما يباس الأباني أن عمران مولى عثمان بن عفان an Uthman bin Affan kala yace sami'tu Rasulullah naji manzo sallallahu alaihi wasallama ya kula yana ta man tawadda'a lis salati duk wanda yayi alwala sallah fa asbagal wudu'a ya kyautata alwala kaga al isbagh kenan summa masha ila salati al maktuba yata yi zuwa sallah ta wajibi fa sallaha ma an nas ya sallace ta tare da mutane aw ma al jama'a ko tare da jama'a aw fil masjid ko cikin masallaci ghafara Allahu lahu dhunubahu Allah tabaraka wa ta'ala zai gafarta mishi wato zunubansa kaga wannan falala alwalla ke balantana wato falala alwalla yana da falala alwalla lokacin da zaka fita gida da falala alwalla lokacin da zaka yi sallah da falala alwalla lokacin da zaka kwanta ga sunan dai domin alwalla da goma cikin alwalla to shi ma yana sanya wa shi kan ba zai ke bukatar mutum ba Allah tabaraka wa ta'ala yana da gafara Amin, amin.
Allah ya yi
ذا شنو بيت الكبائر